بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد
Allah mai girma da ɗaukaka cikin ita wannan aya wato Allah yana buga wa dukkan mai hankali misali wa'incan mushrikai al-arab da sun san annabi sun san irin gaskiyarsa da amanarsa amma abin mamaki ran da ya zo musu da saƙon Allah shine alƙur'ani sai suka kafirce masa suka mai da shi boka suka mai da shi mawaki suka mai da shi gashi nan dai Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace su ba su da lura ne wa kam ahalakana ai da yawa mun halakar qabalahum kafin su min karnin wasu karnoni ma'ana wasu al'umma da suka gabace su wallahi mun halakar da al'ummomi ahalakana qabalahum ma'ana qabala kufaru quraish karnan kasiratun mun halakar da karni masu yawa ma'ana jama'a masu yawa misali ka ɗauka tun daga kan lokacin annabi nuhu alaihi salatu wassalam zuwa irin su annabi hud annabi salihu annabi ga sunan barjak kusan kowanne gashi nan halakar da shi akai kuma suna da tarihin guraben gashi nan wanda ba su sani ba malaman yahudawa suna ba su labari saboda kullum malaman yahuda su ne musu gori allah ya kawo annabin ƙarshen zamani ya zo mu haɗa kai da shi mai haƙe ku da irin wannan bautar gumaka amma da su masu bautar gumaka da wa'incan da suka rike littafi suka juya shi sai ga shi abin mamaki da suka rike son zuciya annabin da ya zo sun san shi sun san siffarsa ya suka kafirce masa allah ya rasu ba don alkur'ani ba wallahi da ba mu sani ba to shi ne allah maɗaukaki sai ce to ka gaya musu ai da yawa mun halakar da wasu ƙarni kafin su ƙarnonin nan da muka halakar in ji allah tabaraka wa ta'ala wani gurin allah ya ce kam a halakana min abinan min ƙabali min ƙarnin fanado wala tahina manas ko in muka koma cikin suratu sadiq lokacin da allah ya halakar da wasu ƙarnoni da allah akwai wanda ta taɓa jin duniyarsu in ba don alkur'ani ba za mu sani Allah ya ce alam ya kam ahalaka na min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkilahum aw ma lam numakkilakum duka Allah tabaaraka wa ta'ala yana bada labari ga dukkan mai hankali Allah ya ce wa arsalna alai abinan wa arsalna sama alaihim midra mun saukar da ruwa mai yawa muka albarkace su suna da irin fasahar da a yanzu ba ku da ita suna da ƙarfin da ku a yanzu ba ku da shi Allah ya ce amma sun wuce da ba su biyayya wa Allah ba Allah ya halakar da su to shine Allah ya ce ka gaya musu jama'ar Quraysh da duk mai hankali da ya biyo baya har ma mara hankali in an yi dace ya fahimta Allah tabaraka wata'ala ce kum ashaddu minhum ba'sha wa'inda sun fi su danka sun fi su zalunci kuma in kudi suke ji in iyalai ne wa'ancan sun fi su Allah ya ce banaka ka gaya musu su je su binkita su gani kilbila su cikin garuruwa halmin mahisa akwai wanda ya tsira daga mutuwa lokacin da Allah ya turo wasu ya halakar da wa'ancan al'umma da suka kafirce wa Allah wai da Allah akwai wanda ya tsira Allah ne yake tambaya yace halmin majlis ba su din ba ma auli gairihi ko ma wasun su minar mauki daga mutuwa akwai wanda ya tsira Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan abin da aka ambata la zikra ai ma'ana la izatu wallahi akwai wa'azi amma fa liman kana lahu qalb ga wanda duk yake da hankali ma'ana yace da barbihi yana lura da zancen Allah wa alqasam sannan an sa masa ji ji irin na karbar wa'azi wa huwa shahid kuma zuciyarsa tana halacce lokacin da me lokacin da ake karanta masa alkur'ani yana ji da zummar in ya tashi zai yi aiki da shi amma su sai ba su zama haka ku duba tausayi irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito daga da'ifa bayan an masa jarimar da aka yi masa mala'ika ya zo ya sauka yi masa sallama ce ni ne mala'ikan wa'annan duwatsu da kake kallo Allah ya umarce ni in zo duk abin da ka ban umarni in yi kawai kana so in haɗe duwatsun nan a kansa kawai a huta da su tun da ba sa san Allah annabin rahama yana cikin rauni ya daga kan ya ganshi ya murmushi ya ce a ya ce ina fatan Allah ya basu to ajiye wa'ancan su kansu ƙwarai shawa da suka zo suka kewaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce idan dai kai manzan Allah ne to muna son wa'annan duwatsun da suka kewaye mu a kawar da su yanzu sahara muke fama da ita dausayi ya ainihin bayyana a gurin ruwa ya rika bubbuga mu samu gun noma daman maka tayi mana kunci annabin rahama yace in an Allah ya muku hakan kun yadda za ku yi imani suka ce in dai ka roki Allah ka yayi mana sun san Allah ba mai suka ce wai Allah sa in dai ka roki Allah ka yayi mana wannan to za mu yi imani da kai kai manzo wallahi ya daga hannu ya fara addu'a sai ga mala'ika Jibril ya gaba ya ce ya muhammadu allah ya ce in gaya ba sharaɗin abin da za ka roƙa fa in ba su imani ba zan halakar da su annabi ya daga hannu sai aka ya sauke hannunsa sai hawaye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce in dai kana so to za a yi musu duk irin abin da suka roƙa ɗin allah zai musu amma in ba su imani ba in dai ba su yi imani ba to za a halakar da su yadda aka halakar da na farko annabi ya ce na haƙura ba na bukata ina bukatar Allah ya tsawaita rayuwarsu in su ba su yi musuluncin ba za su haifi musulmai da Allah ba su haifa ba sannan a cikinsu wasu ba su musulunta ba duk da wasu sai wajen ƙarshen rasuwar annabi sannan tukuna suka ainihin musulunta amma dai ai sun karɓi musuluncin wasu kuma suna ji suna kallo an kashe su a kafirci amma ƴaƴansu kuma wani ɗan uwansa ne ma ya kashe shi abun yaki saboda ka gane ƴan uwantaka ta musulunci ita ce ƴan uwantaka shi yasa da Allah tabaraka wa ta'ala annabi nuhu ya ce wa ainihin Allah innabani min ahli yace Allah wannan ɗana ne ba kuma yana cikin iyalaina wa inna wa'adaka al-haqq kuma kai wa'adinka gaskiya ne ka ce za ka tseratar da ni da iyalai na amma mai Allah ya gaya mashi sai ce inna ku laisa min ahali inna ku amalin gairu salih to yanzu dan Allah dan misali dan musulmi ya kashe uba a yaki shi uban ya fito yaki zai yaki musulunci shi kuma dan musulmi ne ya fito zai ainihin tare addinin musulunci gugurmaya ta filin daga ta hada sai sare shi shi kenan ya tafi wuta haka kuma inda shi uban zai kashe ɗan wallahi ya tafi aljanna Allah kai mana muwafaka Allah ya ce da zikira wallahi la izatun liman kana lahu qalbu aw alqasam aw huwa shahid alhali zuciyarsa tana halacce ai ma'ana hadirun bil qalbi Allah sai ya ce wala kad kalakana wala kad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود نعم الله تبارك وتعالى يجي ولقد خلقنا السماوات والأرض تبس من halicci sammai da ƙasa in ji Allah wa ma bainakuma da abin da yake tsakanin sammai da ƙasa in Allah yake duka mun halicce su kuma can yadda Allah ya ba mu labari annas samawati ne ko inna samawati kana tarataka wal arad ko kana tarataka ko fatakana ko waje anna min al ma'i kullu shay'in hayy da Allah ya daga ma'ana ya daga sama cikin iko sa ko yace ta daga kasa ko yace ta zauna yadda take amma ta kaso bakwai ita ma saman ta kaso bakwai Allah yace itiya dau an aukar kalata sai suka ce a taina ɗa'irina suka ce Allah ya ba abin faɗa ana mun zo muna masu biyayya kai mahalicin mu ne yau ga dan adam innahu kana zaluman jahula ya kasance yana musu da ayoyin Allah in Allah ya ce kaza sai ya juya ya dauki abin da yake so shine Allah yake cewa ya halicci sammai da abin da da kasai da abin da yake tsakanin su min idaraha ai ma'ana wakila aka ce awwaluha yawmul ahad ranar da Allah ya fara wannan halitta sama da ƙasa aka ce ranar lahadi ne wa akiruhu aljumu'ati ƙarshen ranar da aka hada kuma shine ranar juma'a Allah ya ce wa ma masana min lumubin da Allah ku duba usulubi na azumi Allah ya ce wallahi ba abin da ya shafe mu na gajiya yanzu kai ka isa ka dora ainihin dubu biyu na bulo ka kewaye ainihin ɗaki ko da kuma abin nan 5 by 5 ne ka yi saka kewaye shi ka ce ba ka gaji ba kai kake kwabawa kake ɗaukan bulo ka zo ka ɗaibi siminti ka zuba ka yi saka fas ɗaya ma in kai sai ka ɗaga kana kama kunkuni amma ku duba sammai da ƙasai Allah cikin wannan kwanakin ya yi su da ƙudurarsa ko kalmarsa ta kun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma masana min lugubi wallahi ba wani abu da ishafe mu na wahala wa inna ma ijadu ha bi qaulina samar da su da fadin mu ne kawai ku ni ku zamo kaza sai su zama wannan abu Allah ya ce fasabir ya Muhammad kai hakuri alama ya kuluna bisa abinda su wayannan kafirai suke fadi mina takazibi na ƙaryatawa kai hakuri akan sa wasabbih bihamdi rabbik kai sallah kana mai gode ubangijinka wasu malamai haka suka fassara wasu kuma suka ce a asalul tasbih din subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar to amma wa'inda suka ce salli din hamidan din wannan shine aka firin jayarwa don me yasa Allah ya ce qabala dulu'i shamsi kafin rana ta fito shine sai aka ce ita ce sallar asuba wa ƙabilar gurubi sai aka ce salatul zuhuri wal asr Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana wa manzo sallallahu alaihi wa sallam shi ya sanya shi annabin rahama idza hazabahu al-amru badara ila salati da zarar wani al'amari ya taso masa yayi haka yayi haka yaji alamar kamar rashin nutsuwa za ta sami sai ya shiga sallah sai ya roƙi Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah yau ni kai kumu haka muke yi idan abu ya dame mu muna mai da al'amarinsa zuwa ga Allah ne ko muna mai da ke zuwa ga dabarar kanmu mafiya yawa a yau muna mai da al'amarin da Allah ake kaiwa sai mu mai da shi zuwa gare mu ga wace hanya za mu bi mu fita maimakon ka fara in fara mu fara tunkarar Allah Allah ya ce wa minan layl kuma har yanzu haka nan dare fasabbihu ma'ana ka sallaci sallah ma'ana salli isha'ai ne ka sallaci sallah guda biyu na dare su ne magariba isha'i Allah tabaraka wa ta'ala sai ce wa adubarar sujudi sannan kuma ka biyar da na filfili ka biyar da na filfili a bayan wannan sallah ta farilla ɗin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga kamsu salawati ɗin nan kowace yana yin mai nafila wata ruwaya an ce raka'a biyu misali kafin azhar biyu bayan azhar wa wata ruwaya hudu kafin azhar hudu bayan azhar wannan ya danganta kai in kana so kai annabi shi tsirarre ne ya tsere kuma daman ba ayye shi ba kuma ba za a yi ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa adbarus sujud ka bi yadda na filfili kuma na sunna bayan wannan ma'ana aqabul fara'id din malam ya ce wakila maluma suna ce almuradu haƙiƙatan a tasbihu fi hazihil aya abinan aukaye ana nufin ainihin me yin tasbihi ne a irin wannan lokuta amma mulabisan lil hamdi wanda yake cuɗanya da godiyar Allah sai Allah ya ce wastami wastami yawman nadin munadi min makanin qarib na'am yawma yasma'una as-sayhata bil haqq dhalika yawmul khurud na'am to anan ku duba Allah tabaraka wata'ala yace wastami ya muqadibu makali nan Allah yana zance da ni da kai da ku da duk wanda sauti yaje masa ko duk wanda yake raye yace wastami yawma yunadil munadi ranar da mai kira zai yi kira shine israfil shine israfil min makanin qaribin ya sama uhulkal duka halitta za su ji shi wakila an ce karibu dinnan mina sama'i dinnan wa huwa sakaratu baitul muqaddas wato wannan dutse na baitul muqaddas wanda annabawa suke bauta akai na banu isra'ila da wanda suka zo kafin su a wannan dutsen a shine ake kashe annabawa saboda taurin kai irin na banu isra'ila idan aka zo su annabawan nan ne gurin ibadarsu dutsen a baitul muqaddas yake saboda haka idan wajen tsabar rashin albarka idan aka kama annabi za a yanka shi sai an je an hau kan dutsen sannan sai kuma a karkatar da shi a yanka shi kamar yadda aka yi wa annabi abin nan wato annabi ya haya yana kusan babansa zakariya yana sallah shi ma zakariya yana sallah to shi annabi ya haya Allah tabaraka wata'ala ya ba mu siffarsa ya ce shi ma'abocin kwarjini ne kuma ma'abocin kyau yana da kuma muru'a ma'ana mutuntaka saboda haka matar sarki na wannan lokacin da ike sai ta nemi za ta ainihin mai sai ta nemi ya yi lalata da ita me ya haɗa annabi da wannan shirma saboda haka ba hanyar da ba ta bi ba amma wallahi bai yarda da ita ba kai bai ma saurare ta ba a lokacin da mijinta yana sarauta ba ta kyautata masa amma abin mamaki ran nan an yi shiri za a fita gun yaƙi ita ce ta zo ta sa masa kayan yaƙi ta kawo kwalkwali su silki komai ta sa masa ta kawo madubi kuma ta ajiye ta ce duba kaga kayi ni madubinka na farko dai kayi mun bayanin yana nan cikin albidaya wan nihaya ya ganta ya ganta ta yace sun nima shi iti tambaye ni duk abin da kike so sai ta ce a ba na bukatar komai ni dan na bukatar kawai a kawo min kan wane ne in an fita kan annabi ya haya ta ce abin da take bukata kenan kawai sai ya ce a sulli bai rabu tambayi wani ba wannan ba ina son ki faɗa abu muhimmi ta ce a ba wani abu sai wannan ya kama kai ya fita wallahi haka annabi ya haya yana sallah kusan babansa zakariya aka tura wayannan dakarun marasa albarka suka kama shi suka danna suka yanka aka kuma ɗauko kan aka kawo a ture ba lokaci wallahi da mun ba da kisar yadda irin garin da su ɗin yadda suka ainihin samu kansu cikin bala'i kar mu cinye lokacinmu na tafsiri amma wannan rashin albarkar da take faruwa akan ainihin mutanen kirki to ba yanzu aka fara ta ba tun dacen ne saboda haka yanzu karka ga abin sabon abu ne tun dacen ne Allah tabaraka wata'ala yace to ku tsoraci wannan yini wannan karibun din shine wannan dutse din lokacin da shi mai kira zai yi kira din min makanin karibin din ya ƙulu zai ce ayyatu hal izamul baliya wal ausalil mutaqaddi'a wal luhumul muta'abbina mutamazziqa wa shu'urul mutafarriqa zai kira ya ce ya ku kasusuwa da diddigaggu ya ku gabobi da suka yanyanke ya nama da idugurguje ya zama gari ya bu kasa ba za a iya gane shi ba ya gashi wanda ya daidaita wani ma an kone shi gaba ɗayansu zai ce inna allaha ya amurkunna an tajata mi'ina li fasalil qada'i la ilaha illallah Allah zai ce ko shi mala'ikan zai ce Allah yana umartar ku duk ku tashi ku je ku haɗu da ainihin kowa ya haɗu da gabansa domin rarrabewa yau ranar ainihin tantancewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya yau ma wulida abin nan yau ma abin nan menene wulidanu shi ba ne kuma ne can Allah ke faɗi eh yau ma yaji alul wulidanu shi ba ranar da Allah yake tashin wanda yanzu aka haife shi kukansa ɗaya kai wani ma bai kukan ba wallahi ranar kiyama zai tashi kuma kansa yayi fari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi mu ji tsoron Allah to mala'ika da yayi wannan kira ta ko ina kasusuwa fata gashi kaho komai fitowa zai wallahi dan duka dabbobi su ma masifar ba ta basu ba kowa sai ya fito wallahi kowa sai ya fita ya gaya musu Allah ne ya umarce ku ku haɗu ku tafi gurin ainihin sakamako yau ranar sakamako ce yau mai yasu maɓuna a sai hata bil haɗu ranar da za su ji dukkansu ma'ana halitta ga baki ɗaya za su je ainihin zance na gaskiya wa huwa na fakatu saniya min israfil shine busa ta biyu da za a yi daga ainihin wato mala'ika abin nan azrafi abin nan azrafi shine Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace zalika yawmul khuruj wannan ita ce ranar fita min al-qubur daga kaburbura wanda Allah ya bamu labari cikin suratul muddassir ka annahum humurun mustanfira kai ka ce jakuna ne wanda zakoki suka tsorata su wallahi haka za ka ga ana ta fita kuma kowa muhudi ko mukuni abin da muhudi mukuni iri kusa kowa yayi haka da kai a wata fada aka ce kowa yayi haka ya kulle iri kuma ba kiftawa saboda abin da ake baka labari ne a yau saboda kawai labari ake baka labari ake ban wallahi ba mu gamsu ba to ran nan kuma kwari kwatan zamu kai shi ba ka ganin wutar duniya in an yi gobara ta masifa ka ga yadda take wani yalo tana kore tana fari tana ja to wallahi wutar alkiyama ta fi wannan yanzu ana baka labarinta to wallahi in ka ganta duk aikin da za maluma suka ce da za ka yi aikin annabi dubu saba'in wallahi sai ka tsorata kaga dai ai misali a ce kai dan aljanna ne ko to wallahi idan da za ka ganta wannan yini lokacin da Allah ya ce wa burrizatul jahimu liman yara za a kusato a bujinto da ita wuta ɗin ga duk mai gani ya ganta wallahi da za ka je da aikin annabi saba'in wallahi sai ka tsorata ai hadisi ingantacce ya tabbatar mana haka yadda annabawa suke cikin tsoro yadda Allah ya fushi da su shi ne ce zalika yawon kurun wannan wuni ne wannan rana ce ta fita daga cikin kaburbura sai dai abin mamaki mutane duka za su fito da kafafu suna tafiya amma akwai wani kashi guda ɗaya su kuma suna tafiya suna faɗuwa suna tafiya suna faɗuwa ana tattake su suna tashi da ƙyar cikinsu kuma kamar ɗaki haka manzan rahama ya ce su ne masu cin kudin ruwa cin kudin ruwa yanzu ya zame mana ma ado an ƙi abin ma da masifar ta banki ita kaɗai a'a har cikin gari yanzu za a bi mu dole ana kimsa mana wannan haram ɗin annabin rahama yana tare da sahabbai sai ce akwai wani lokaci da zai zo dukkan ku kowa sai ya ci ainihin kudin ruwa in bai ci ba ma masifarsa za ta shafe shi suka ce ya nabi Allah yaya haka ya ce in baka ci ba ma masifarsa za ta shafe ka yanzu da Allah ba ta shafar mu wanda baya cin ba ta shafe shi ba masifa ba gurin ko cikin al'ummar da za a zauna ana karɓar kuɗin ruwa ba ƙaƙƙautawa ana ci kuma ba fargaba face wannan al'ummar musiba ta rufe ta zalika yawmul khuruj sai Allah ya sake cewa ne إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير أو النيني يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنتم
sai ce akwai wani lokaci da zai zo dukkan ku kowa sai ya ci ainihin kudin ruwa in bai ci ba ma masifarsa za ta shafe shi suka ce yana biyan lahi yaya haka ya ce in baka ci ba ma masifarsa za ta shafe ka yanzu da Allah ba ta shafar mu wanda baya cin ba ta shafe shi ba masifa ba gurin ko cikin al'ummar da za a zauna ana karɓar kuɗin ruwa ba ƙaƙƙautawa ana ci kuma ba fargaba face wannan al'ummar musiba ta rufe ta zalika yawmul khuruj sai Allah ya sake cewa me إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير a wannan yini يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير Allahu akbar نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Allahu akbar فذكر بالقرآن من يخاف وعيد Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah ka sa dalilin albarkar wannan sura Allah ka ɗora mana ayyukan mu kyawawa a mizanin godiya Allah muna roƙonka ya Allah wannan wata da muka shiga. Allah kai mai tausayi ne, kuma ka ninka tausayin da kake da shi sau ba iyaka akan bayinka wadda suka mai da al'amari zuwa gare ka. To Allah roƙonmu guda ɗaya gare ka shine ka yafe mana ka sanya mu cikin aljannar Firdaus. Allah ya ce, Ina na hannu nuhuyi wa numitu wa ilainar masir. Allah ya ce, Mu, mu dinnan, nuhuyi mu muke rayawa, wa numitu kuma muke kashewa wa ilainar masir. Kuma makoma zuwa gare mu gaba ɗaya take in ji Allah. A wannan yini ne, Allah ya ce, Yau mata shakakku, e, badalin min yau makabalahu kenan da ido. Zai ce ta shakakku. Ranar da ƙasa za ta kece alhum, ga abubuwan da suke cikinta za su rika fita sira'a ajan usari'in kenan fa yakarju na musri'ina al'umma za su fito malam da sauri ko ina wallahi kuma dubu guda suke tafiya Allah ya ba mu labari cikin suratul daha ko yace a siffar tafiyar su la tasma'u illa hamsa ba surutu ba dan kuskus haka irin ɗan raɗa na tsaya na munafurci duk babu shi kuma ba za ka ji kawai sai diddige yadda yake bugar ƙasa kawai Allah ya ce za ka sun tafi sun tafi wannan filin taruwar suna gama taruwa Allah ya gaya mana hadisi ya tabbatar ingantacce cewa in bayi suka gama taruwa Allah zai kawo mala'iku ya kewaye su sai ya kawo duwatsu a kewaye mu sannan sai a kawo kuma ruwa ya kewaye sai Allah ya ce limanil mulkul yau wa yake da mulki a yau limanil mulkul yau Allah shi kadai kuma shi zai goya wa kansa amsa ya ce lillahi alwahidil qahhar sannan kuma sai ya juya ya fushin da bai taba yin sa ba akan bayinsa wallahi ba zai kula bayi ba suna tsaye a tsayuwar farfajiyar kiyama tsawon kwatankwacin shekara ainihin mai shekara arba'in a wata ruwaya to a wannan lokacin ne annabawa ba wadda bai tsorata ba annabin rahama ne shi kadai Allah ya bashi nutsuwa ya cire masa tsoro shine kadai zai zo ya gana da Allah to Allah tabaraka wa ta'ala yace za su fito musri'ina Allah ya ce zalika hasharun alaina yasiru ai wannan tarawar abun mu inji Allah kun ga in kuka dubi duka ayoyin da Allah yake kawo maganganu akan irin wannan za ku ga duk ya jero su da uslubi na isa saboda shine ya isa ko in yadda ko ka yadda ko ku yadda ko kar mu yadda Allah shine isa shi shi ya isar wa kansa kuma yayi wa kansa shaida da cewa shine Allah kuma ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kai manzo na ne saboda haka in ka bi annabi kanka ka amfana in ka butulce masa kanka ka cutar Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana yace hashirun irin wannan tarawar alaina a gari mai yace sirrin ai abu ne mai sauki abu ne mai sauki ma'ana ai ma'ana fasalin abin nan fasalin ne bainal mawsuf abin nan wasifatin kenan bi mu'allaqati abin nan bi muta'alliqiha kenan Allah tabaaraka wa ta'ala yake nahanu to ku sani fa mu din nan a alamu bima yaquluna mu ne mafiya sanin abinda suke faɗi su wayancan kafirai na Qurayshawa tunda ai littafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yanzu Allah yana magana da su wayancan Qurayshi da suka kafircewa Annabi suka kuma zalunce shi amma ga ƙarshen sakamako abin da biyo baya min qaulihim da faɗinsu da suke cewa aja'alal abinan aja'alal alihata ilahan wahida yanzu a sanya Allah abin bauta ya zama guda ɗaya inna hadha la shay'un ujab ina jin cikin sun suratu sa'ad ne ko Allah tabaaraka wa ta'ala yake ga ba kai wannan abin mamaki Muhammad a ce Allah abin bauta guda ɗaya ya zama kai wannan abin mamaki ne yanzu duk yin wannan namu ga cikin garin maka ga ɗa'ifa ga sirrit suka rusabto ƙasashe na jaziratul arab suka ce duk waɗannan yanzu Allah ɗaya ya ishe mu da annabi zai ya munace ya nemi su kiran bai gaji ba suka ce ma na abudukum illa li yuqarribuna ila Allah suka ce Muhammad mun yadda da Allah naka akwai ko ne sun yadda sun yadda wallahi akwai Allah kun san dalili idan wani abu ya taso za su yi na haɗin kai haka za su je su riƙe rigar ka'aba tun ta wancan lokacin mun yi alkawari kaza ba kaza ba kaza wadda i kaza kaza ya same shi wallahi haka za su in wadda i kaza ya Allah ka kama shi da Allah ba su yadda da Allah ba sun yadda akwai Allah ya dai ba su yadda da hukuncinsa ba saboda suna ganin ƙarya ce amma yanzu ai sun samu ko sun riga sun samu amma kun ga anan ga sace aja alil alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab sannan yace kai hakuri da abin da suke danganta ka da shi ai ma'ana wa ma yansibunahu ilayka min as-sihr wa shayr wal quhana wal jinun yace duk kai hakuri wa sanujazihim ala zalika fihi wallahi da sannu za mu saka musu da irin abin da suka yi maka dinnan wannan fararra shine Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ba anta alaihim bi jabbari ai kai baka zama mai ikon tursasawa ba alal imani kai dole ka ce sai an yi imani a wannan ba naka bane kai dai fadin ne naka wallahu yurshidu man yasha'u minhum Allah shi ke shiryar da wanda ya so daga cikin su saboda haka fa zakir bil qur'ani kai dai ka wa'aztar da alƙur'ani man ya kafa wa'idu wanda ike jin tsoron narkon ubangiji wa'adin da yi cewa in mutum bai kaza ba Allah zai masa kaza wa humul mu'minuna sune mu'mine fa innahum almuntafiquna bihi dan su suke amfana da ainihin wa'azi kamar yadda Allah ya ce fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minina Allah ka ba mu albarkar wannan sura za mu shiga cikin suratul zariyat wannan sura ta zariyati maluma suka ce makiya ce kuma tana da ayoyi guda 60 wa mawdu'u har ra'isi babban abin da take karantarwa shine ta haqiqu ququ wa'adullahi fi abin fi umuri dunya wal akhirah wa fil khairi wa ghairihi tana karantar da haƙiƙanin afkuwar wa'adin Allah cewa ba makawa fa wannan wa'adin na Allah fa zai faru wallahi zai faru kamar yanzu ne muna magana kamar yanzu ne zai faru al'amari na duniyar nan da na lahirar da abin da yake na alkhairi ne da waninsa duka ainihin zai faru duk abin da Allah ya faɗa yana nan alisabce yake a gun Allah saboda me na taɓa gaya mana daman alƙur'ani ai lissafi ne ko alƙur'ani lissafi ne kuma lissafin Allah sai ya shirya shi akan shatara dan karka gane rudu ne ko kuma dan ka gane ki alqur'ani ba rudu bane wallahi akan lissafin shatara Allah ya shirya alqur'ani yawan surorin ta kwacho kom din nan 106 nawa da 14 idan kai lissafi 19 za ta shiga ba za ta rage komai ba Allah kai mana muwafaka mala yace ifta ta hati surati bi bayani dalailul ba'asi sura ta fara da dalilai wanda suke bayyana ainihin me tashin alkiyama zai afku wa wuqu'il ma'adi kuma da afkuwar makoma bil qasmi ala hudusihi da rantsuwa kuma kan cewa hakan wallahi sai ya faru bi arba'ati umurin Allah ya rantsuwa da abubuwa guda ainihin me guda huɗu shine da ya rantsa da iska ya rantsa da girgije wanda yake dauke da ruwa ya rantsa da jiragen ruwan da suke daukar nauyi ya rantsa kuma da mala'iku kamar can yadda ya ce cikin suratul fajr ko bayan ya yi rantsa ya ce halfi zalika qasamul lizi hijr kai yanzu ka zo ka ce na rantsa da iska ai kowa ganin ka mahaukaci zai ko to shi kuma Allah za a tambaye shi kun ga akwai gunda yake cewa annabi wa rabbuka ina rantsuwa da ubangijinka sai Allah ya rantsa da kansa yanzu kai ka zo ka ce ina rantsuwa da kaina wallahi zan yi muku kaza ai daga nan an san kai mahaukaci ne kana faɗin haka shikenan sai a juya ana dariya wannan ya haukace rantsuwar ma sai rantsa da kansa to shi din waye to sai Allah ya rantsa da waɗannan abubuwa guda hudu wa abadalan mazaimul mukhazzibina bil ba'si al muzaimul abina mukhazzibina su ne wa'yancan kafirai da suka karyata tashin alkiyama da har yanzu wasunsu suna nan jikoki suna cewa ma wai Allah ma babu shi ba zancen kiyamar ba Allah ma babu shi in kai kana jin ɗan ƙaramin kafircin ka ko ɗan munafurcen munafurcen ka su ga wancan sun ce Allah ma babu shi wa bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam za ta fito da manzancin annabi wa ramihim da jefa da jifan su abi annan kun cewa su yaquluna bi ghairi ta abinan tasabbutin ba su abin da suke faɗi ba tabbatacce ba ne wa wa'idihim bil azabi da yadda Allah ya musu wa'adi da azaba ya fatina kuma da zai jarrabe su da ita wa wa'adil mu'minina bin na'imil kul abinan alkul da wa'adin da Allah ya yi wa mu'minai da ni'ima wacce take tabbatacciya wa zikiru ma istahiqu bihi tilka daraja min al-imani wal ihsan kai Allah zai ambaci wasu abubuwa da suka cancanta da irin wannan daukaka da Allah ya ba su a dalilin imani da kuma kyautata ibadarsu sannan surar sun mata haddasa za ta yi magana au ta haddasati sura al-karima an dalailul qudrati za ta yi magana akan iko na Allah wal wahdaniyati da kadaitaka fi hadhal kauni a wayannan sammai da muke gani da kasu surar za ta yi magana akai al-fasihun wanda suke masu fadi fi sama'ihi wa ardihi wa fi kalqil insan da halittar mutum summan taqala aw summan taqala sannan su zance sai yake lil hadisi ga yin magana an qisasir rusulil alkiram yin zance na annabawa ko kissa ta annabawa wa an mawqifil umami at-tahiyyah da matsayin al'umma waɗanda suka ketare haddi min anbiya'ihim daga annabawansu wa ma halla bihim da abin da ya sauka gare su min al'azabi na azaba wadda mari da halakarwa. Fa zukirar ƙisatu Ibrahim wa Lut, kuma za ta ambaci ƙisar annabi Ibrahim da annabi Lut, wa ƙisatu Musa, wa ƙaumu Adin, wa ƙaumu abinan Samudu, abinan wa Samudu, wa ƙaumu Nuhu, duka za ta yi magana a kai. Wa kana fil hadisi an abinan an ƙisa su haƙulaƙin Rasuli, ma a ƙawami. Malam ya ce, wannan kasancewar zance da kissa la ko kissanta labartuttukan waɗannan manzanni da mutanensu gaba ɗayansu rarrashi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yalqahu ga abin da zai haɗu da shi min azqawmi na cutarwar mutanensa wa kutimati sura ita sura za ta cika alkarima wacce take mai girma bi bayanil ghaya da bayani wanda ya kai matuka min kalqil insan na halittar mutum wal jinni da aljanu ma'ana dalilin da ya sa Allah ya halici aljani da mutum wa ma'rifatullahi da sanin kadaitakar Allah wa ibadatihi da bautarsa wa tauhidihi da kadaita shi wal ikhlasin lahu da tsarkake masa ibada sai Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim na'am waddariyati darwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نعم الله تبارك وتعالى كون ga yayi rantsuwa anan yace wazariyati zarwa Allah ya yi rantsuwa da iska wacce take tada rairayi ko wani rairayi tayarwa yadda za ta tayar da shi wani lokaci yanzu haka kawai ka gangari ya gurnike musamman lokacin damuna ka ga iska wani lokaci baka wani lokaci ja ta taso wanda in ta zo ta same ka tafin hannunka ba ka iya gai Allah sai ya rantsuwa da irin waɗannan iskokai na taɓa faɗa mana cikin wani bayani wannan iskar fa tana da kurkuku yadda Allah ya ajiye ta Allah ne yake control ɗinta ba ita ce take control ɗin kanta ba wallahi da Allah ya sake ta da yanzu ba mu a ba ku ga da ya bude wani sashin kurkukun ba katarina ta fito mai ta yi motar safa safa da mutane a cikin tafiya dauke ta a sama da ita dutsi da irin girmansa da komai bishiya da girmanta da komai za a juya ta a juya ta a tsibo ta hassaiwar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shine anan Allah sai rantsuwa da ita sai ce falhamilati waqir sannan Allah sai rantsuwa da giragizai ko girgije wanda yake dauke da ruwa waqiran wanda yake dauke da kayan nauyi wato Allah ya rantsuwa da wannan girgije da yake dauke da ruwa mai nauyi Allah ya ce faljariyati sannan kuma sai ya rantse ya ani as-sufunu tajri ala wajhil ma'i jiragan da suke gudana kan ruwa ai su ma aya ne ga dan adam ko aya ce kaga irin girman sa da irin nauyin da yake dauka amma abin mamaki kuma yana tafiya akan ruwa kuma al'umma a cikin sa da arzikin su duka amma kai da zaka je kai kadai ka tsoma kafar ka dutsewa zaka yi idan da Allah ya so ba shi kenan sai ka haya ka tafi ba kai ma don Allah ya nuna maka iko nasa ne kai din kai kadai ne kwaya ɗaya ka je ka shiga kogi ka ga in baka nutse ba amma ga kuma jirgi da yake ɗauke da kayan nauyi amma abin mamaki ya haura ruwa ya wuce kuma ya yadda zai je kuma ya tsaya bakin gabar ruwa a sauke kaya lokacin da yake ɗauke da kaya in ka zo bakinsa zaka taka haka ga ruwa tsakaninka da ruwan kwata-kwata bai fi rabin wannan tebur ɗin ba haka ɗaga ƙafarka da za ka yi bakin gaɓa jirgin za ka taka ka shiga amma in kuna sauƙe kayan kuna sauƙewa jirgin yana fitowa yana fitowa wallahi wata sai an sa muku kuranga da kurangar wallahi za ku hau jirgin sannan in ka leƙo cikin ruwa sai kamar za ka hankala cikin ruwa don Allah wannan ba iko ne na Allah ba sai Allah ya yi rantsuwa da irin waɗannan jiragai ya ce masu tafiya cikin ruwa tafiya cikin sauƙi a jirgi yanzu jirgi yana famfarma irin ta mota gani za ka inda gani sama ne ba za ka san yana tafiya ba sai ka zo kusa ka gane sai dai irin wannan kananan jiragai da ake dan a irin yan kududdufaye da ake abin nan fitan jama'a ko daga dan wata alƙarya zuwa wata alƙarya da suke ainihin tsibiri ko nan kuma in kaɗan yi kudanci ne za ka ga irin wannan su ne za ka ga sun manne da gudu a ruwa daga zarar sun sulle kuma sun kife shi kenan mutane da kyar za su tsira amma ka taɓa ganin a sufunu wadda ike na ruwa mai ɗaukan kaya yana irin wannan gudun tafiya yake yi kuma tafiya cikin nutsuwa yasa Allah ya ce yusra kun ga tun kafin a yi shi ya Allah ya faɗi siffarsa kuma sai ya zamo haka sannan sai ya ce falmulki ya ce ai falmukassimati kai haka ne gurin nan falmukassimati amra Allah ya yi rantsuwa ya ce ya yi rantsuwa da mala'iku wanda suke raba arziki da ruwan sama da wani wannan bainal ibadi wal biladi tsakanin bayan Allah da garuruwansu. Wafata ka amurullahi ta'ala yadda al'amarin Allah yake keta ko'ina duka ni'imar Allah ta ratsa ko'ina ta shiga. kuma Allah ya ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ne Allah ya ce ya amaluna in muka kuma cikin suratul anbiya kenan yace su mala'ikun fa ba sa saba umarnin Allah ma'ana ba za su yi wani abu ba sai ya ce su yi shi la yasbiqunahu bil qawli kafin ya ce abu kuma su su yi a'a sai ce inna ma tu'aduna duk wannan rantsuwar da Allah ya yana son ya gargadantar da kai ya gargadantar da ni ya gargadantar da ku cewa abin da aka yi muku wa'adi da shi na tashin alkiyama da sakamako Allah sai da ya rantsuwa ya ce wallahi gaskiya ce da ta ila sadiqun wallahi gaskiya ce saboda haka duk azalimi da zai je ya zalincin sai je ya yi duk wani abin kirki da mutum zai je ya je ya yi ya je ya yi in ma kwanta za ka ƙi komai ma kwanta ka ƙi komai ɗin abin da yadda ka yi da shi za a saka maka da shi za a saka mun kowa abin da yi ranar alƙiyama inna ma to aduna Allah ya gaya mana dai la sadiqun wallahi wa inna dina kuma ranar sakamakon nan Allah ya ce wannan rana ta sakamako ma'ana aljaza'u ba'da hisabi bayan an lissafta ayyukan bayi to kuma a saka da aikinsa inda lissaftawa kawai za a yi to a lissafin ma kawai daga nan kawai kai kaɗai masifar da ka shiga tafi karfin wani wani bawan Allah ina jin ban sani ko anan ne ko wani waje na fara mana kisar wani bawan Allah matasa ne guda suka saci ta suka je suka sai da shi to ɗaya ya mutu daga cikinsu bayan kamar shekara guda ɗayan sai mafarkinsa shi rayayyen sai mafarkin wancan sai ce ya wane ya labari yake cewa wallahi tun daga lokacin da na mutu tambaya ake mun akan tauran da na sata muka sata ba a gama mun ita ba sai wayewar garin yau shekara guda inna lillahi wa inna ilaihi ya wanda yasa ci garke don Allah ya wanda yasa ci garke annabin rahama yace cikin hadisi ingantacce yace la alfiyanna la alfiyanna ahadukum yaji'u yawmal qiyamati wa fi raqabatihi aw ala raqabatihi yace ibulum au bakaru au au har aka zo kan kudi sune as-summit ai kudi ba sa magana sai annabi rahama ya ambace su da masu shiru yace to kar ɗayan ku yadda ya zo min ranar alkiyama yana dauke da ɗayan waɗannan a matsayin sata wallahi ba zan taimake shi ba in ka zo kai wa annabi goke sai ce a da kuma na gaya maka da man na gaya maka wannan yinin ba yadda na iya da kai shi yasa nace kar kai kaza shi yasa nace kar kai kaza to idan annabin rahama ranar alkiyama zai juya maka baya Allah zai saurare ka shine mahallu yace kaddayan ku yadda yazo da wani abu na sata a wuyansa wallahi ba zan taimake shi ba to kai barawo mai sata kaje kai ta satar kai mai kisa da kake kisa kaje kai ta kisa kai mai shan giya da kai koma ma ya je abin da zai yi Allah dai ya gaya mana wa inna dina lawaqi'un sakamakon alkiyama bayan hisabi wallahi tabbatacce ne la muhalata sai Allah ya ce was sama'i zatil hubuk was sama'i zatil hubuk innakum laqawlin mukhtalif yu'faku anhu man ufik قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون الله أكبر الله تبارك وتعالى سيكي تيوا والسماء ذات الهبك Allah ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi shine ainihin me ai ma'ana dara'iqun nujum kenan ai akwai falaki na taurari ko akwai namu na lissafin shekara akwai na masu abin nan na ma'abin nan na masu ilimi na sufanci na bangaren abin nan din wata kenan ko na lissafin wata amma mu kuma akwai taurarin lissafi na shekara da Allah ya ainihin kayyade mana da Allah ya ce wasu ma'izatul buruji ko to saboda haka Allah sai ya rantsuwa da sama ma'abociyar irin waɗannan hanyoyin Allah ya rantsuwa da ita ai ma'ana sahibar ɗarƙi abin nan ɗurƙi fi kilkati ma'abocin hanyoyi ko ma'abociyar hanyoyi ya ani sahibatun ɗurƙi kenan fi kilkati yace ka durke fi mitin ramli kai ka ce hanya ce a cinya shi min haɗurukun da take da wasu hanya almuwasilatin wacce za ta kai mutum me da zai kai al'ikibariya ma'ana ita saman hanyoyin da ta da su wannan ɓangaren fa ilimi ne na zamani ilimi ne na zamani Allah ya fito mana da shi a cikin wannan aya shi yasa masu bincike da suke bincike suka yi haƙuri kuma suka ci nasara suka binkito dukkan irin abubuwan da suke binkito a sama kuma har kwanan gobe suna binkitowa wannan labarai ɗin sai ce kamar ɓangaren abin da ya shafi al'iza'iyya ɓangaren rediyo a sautiya wacce za ka ji sauti kawai akwai kuma almar'iyya wadda ike za ka ji sauti kuma ga hoto wa gairu zalika da wani wannan wallahu ta'ala alam sai ce innakum ayyuhul kufar ya ku kafirai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa fil qur'ani la fi qawlin mukhtalif wallahi kuna cikin me kuna cikin zantuttuka na sabani fin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce shi sha'ir ne wasu suka ce shi sahirun ne wasu suka ce kahinun ko wasu suka ce shi alqur'anin sha'irun ne ko kuma a wata ainihin fada suka ce abin nan abin nan sihirun can sahir shi matsafin nan kuma sihirun shi tsafi din kamar yadda Allah ya tabbatar mana da ayoyi barkate suna da ƙarancin lokaci yasa ba za mu kawo ba amma ko da guda ɗaya misali Allah ya ce am ya ƙolo na sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun ko?
Kul tarabbasu.
Eh?
Kul tarabbasu.
Eh, kul tarabbasu. Allah tabaraka wa ta'ala ya sake gayawa bayinsa ka ce ku yi saurari amma kun ga anan sai ce suna cewa sha'irun ai shi mawaƙi ne mu ɗan saurara masa kawai ai mai tafiya tana nan mai yau da gobe ma'ana mai kaiwa da kawa mu saurara mu yi haƙuri ya mutu kowa ma ya huta sai gashi annabin rahama bai mutu ba sai da ya gama isar da sakon Allah su kuma wadda suke masa wannan fatan sun riga shi wannan kalmomi ya sanya Umar ɗan Kaddabi wata rana yana cikin ka'aba annabi kuma yana gefen ka'aba a tsaye yana karanta alkur'ani yana karanta suratul haqa sai ya zo kan gurin da dacen fa umar yana tsaye yana taji yana ta mamaki to wannan wannan irin zance ne an ce tun daga ne ya fara tunanin musulunci can kuma sai shaidani ya fara rinjayi a kansa da Allah ya ce fala uqsim bima tubsiruna wa ma la tubsiruna innahu laqawlu rasulin karim a wannan lokacin kafin annabi ya karanta wannan aya shi Umar dan Kaddabi yana ta tunanin cewa to wannan mutumin wannan da yake shigowa wana wana shi yake koya masa ashe wannan ina ga zancen wana ne sai Allah ya ce innahu laqawlu rasulin karim sai kenan sai ya shiru shi ya san annabi bai san da shi ba amma yanzu tunda yake fada yake yi da Allah dan ba da annabi yake fada ba sai Allah yake solving din matsalar tun daga fadarsa sai ce okay to ina ganin kai wannan abin da yafi kama da waka sai ji annabi ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan Allah yake me ma tu'minu Allahu akbar har dai zuwa ƙarshen aya ɗin lokaci yana hararar mu kun ga anan tun daga nan ya fara tunani ya ce kai wannan zancen akwai abin dubawa ya ce inda ƙurai shawa su wannan suke ja'in ja a kansa ya ce to zan yi tunani a kai shi yasa tun daga nan ya fara tunani wani abin an zo ya butulce musu da ganga ga can annabi yana addu'a Allah ka shirya da ɗayan umar guda biyu da Abu Jahal da shi ainihin Umar ɗan kaɗa. Sai Allah ya zaɓi ainihin Umar ɗan kaɗa. Gwarzon duniya ke. Kun ga annabi sallallahu Alaihi wasallam lokacin da aka yi tafiyar Isra'i da Mi'iraji da shi, ai ya shiga aljanna, ko kuma an buɗe masa ƙofofin aljanna. Ai ya ga gidan Umar, da ya ga gidan Umar da ma ainihin mai da matansa da sauran ahalinsa da wulidanan mukhalladun yazo yake ba su labari dan da ya tambayi mala'ika jibril yace wannan gidan nawa ya kace na ainihin abin nan wani matashin bakurai ne dashi annabi yana ce na wani manzo ne waye shi sai aka ce masa Umar ɗan Katsai kun ga da ya dawo a ɗan takaice jumping ɗin kissan tambayar da annabi yana gaya masa ya ce ya ce kaga mata na ya nabi Allah ya ce a'a ban tsaya na gansu ba ya ce saboda Umar yana da kishi Allah kai mana muwafaka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kuna cikin faɗi na saɓani yi ufaku an human ufir ana juyar da wanda aka karkatar ne ga barin gaskiya kawai ma'ana wanda aka karkatar da shi aka juyar da shi ga barin gaskiya to daman can karkatacce ne yasa Allah ce yi ufaku ma'ana yi sarrafu ay sarrifu an man ufir ana karkatar da wanda aka karkatar ne ga barin shiriya daman can shi karkataccen ne Allah ya ce kutilal karrasuna Allah ya tsinewa wa'inda suke masu kirfadi su ne ashabul qaulil mukhtalif allazina hum fi gamratin wanda suke cikin dimuwa da jahilci safuna kuma sun rafkana ga barin al'amarin lahira Allah tabaaraka wa ta'ala kada ka zamu tashi innal muttaqina kaya ɗaya ne ta rage yas'aluna ayyana yawmuddin يومهم على النار يفتنون نعم ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون to Allah ya ce ka tambaye su game da wannan yini ranar sakamako din nan ma'ana yas'aluna suna tambaya kai afu suna tambaya wannan fa annabi suke tambaya kuma tambaya ce ma'ana istifhami ne amma tahbi'i ayyana yau mujin to kace za a ta ni yaushe ne ranar abin nan kiyaman ne mata maji abin nan maji abu yaushe za ta zo Allah ya ce yau mafum alan nari yi fita nuna ranar da za ta zo suna kan wuta ana jarraba su ma'ana yu azibuna fiha wa yuqalu lahum hina ta'abin nan hina ta'azibi din za a faɗa musu lokacin da ake jarraba su ake musu azaba din za a ce zuqu fitnatakum ku dandana wannan azaba ta ku ita ce fitina an hadha ta'azim allazi kuntum bihi tasta'jiluna wannan irin ainihin azaba din ita ce abin da kuka kasance kuna gaggawar ya afku to yau gashi kuna cikin sa Allah kai mana muwafaka insha Allah darasi na gaba ma dora in Allah ya sa muna raye wato kan aya ta 15 kenan abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ba tambaya akwai ba na
zai dan daga kadan أعوذ بالله السميع العليم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum assalam a yau babu tambaya ko ɗaya Na'am.
amma akwai jawabi na abin da ya shafi asusun marayu kamar haka akwai bawan allah da ya bayar da buhun gero a marayu muna addu'an allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai wanda ya bayar da tufafi ɗankakku kala goma biyar a maza biyar a mata Allah ya saka wanda shi ma duk shekara ya saba yana ɗinkowan ɗinkaku kala goma nan yana bayarwa yanzu jimilla kenan an samu an yi eh, tufafi kala 60 kenan already an ran- an ɗinka guda 50 ga kuma yanzu ya kawo guda goma muna addu'an Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin sai kuma in muka ɗan ah, lura za mu ji sautin namu yana da matsala shi ma wato eh, amplifier ne ta samu matsala muna fatan Allah madaukakin sarki ya kawo mana yadda za a yi a canza ta wanda sun yi magana wannan da sun riga da sun samu matsala kuma in sun samu a samu wanda ta bi ta girma amin wato mai ɗari kenan yanzu duk muna muna da guda biyu amma duk masu sittin sittin ne Allah ya saka wa kowa da alkhairi amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب العالمين يا هادي يا سلام اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين